الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan rana ta lahadi ko? nawa ga wata yau? sha takwas ga watan safar hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da ashirin da shida ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya insha Allahu ta'ala za mu ci gaba da karatun da muka fara a satin da ya gabata a wannan feji mai albarka a fejin sheikh musa yusuf asadu sunna muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala shi mana muwafaka da abin da yake daidai ya ba mu ikon karanta daidai ya kuma ba mu ikon ah, fahimtar daidai da kuma fassara daidai da aiki da daidai a wannan darasi shi ne darasi na biyu kamar yadda aka sani satin da ya gabata mun gabatar da abin da ya shafi Uh, gabatarwa ta wannan littafi inda muka yi tarjama muka ɗan yi bayanin tarihi takaitacce akan wane ne a shehu abdullahi uh, gwandu rahimahullahu ta'ala uh, duk da mun samu matsala karatun ya yanke saboda haka za mu ɗan koma baya kaɗan mu ɗan sake maimaita abin da muka faɗa a wancan lokaci sa'annan kuma sai mu ɗora da inda muka ci gaba sau da haka satin da ya gabata mun sanarwa cewa za a sa namba saboda masu kira to amma saboda wasu dalilai an canza shawara cewa duk wanda yake da wata tambaya ko wani bayani da yake son yayi to sai ya koma karkashin comment sai ya rubuta abin da yake son ya rubuta na comment idan aka yi haka to wannan zai fi sauki duba da la'akari da Uh, wato abin da ake karantarwa littafi ne ba lacca ba ce kuma ba raddi ba ne wanda za mu samu damar yin bayani cikakke akan abin da ya shafi shi wannan littafi mai albarka uh, to insha Allahu ta'ala littafin mu kamar yadda za ku gani shine minanul mannani liman arada shu'abal iman uh, wanda sunan littafin zai zo insha Allahu ta'ala za mu yi bayani a kansa marubucin littafin kuma uh, bayani a kansa ya riga ya gabata so da kai tsaye yanzu za mu tashi a farkon baiti uh, sa'an nan bayanan da za su biyo baya sai su biyo baya to sai a shehu abdullahi yake cewa الحمد لله القديم الفاطر كل البرايا عالم الخواطر فاتح علمه لأوليائه أورثهم به من أصفيائه صلاته على النبي الهادي خير الأنام سيد الزهاد والآل والصحب مع السلام ومن تلاهم على الإسلام وبعد فاعلم أنني أردت نظم الفوائد التي وجدت منصورة للعالم السيوطي وربنا تيسيره سيعطي سميت نظمي منن المنان لمن أراد شعب الإيمان فقلت عائذا بذي الجلال من الرياء أو من الضلال مقدمة ومقدمة تجريدنا لمن له التصرف مع احتقار غيره التصوف وهكذا قد حده الغزالي فراقب الله بكل حال بفعل ما أوجبه وترك ما حرمه الله عليك دائما ثم تقرب بعد بالنوافل وترك مكروهاته بعد يلي وبذل همة بترك ما نهى أشد من طاعته من النهى وأنت في المباح بالخيار وإن نويت طاعة الغفار أو صلة به لتلك أو لأن تكف عن محرمات فحسن ثم اعتقد أنك لا مكثر فيما به أتيت بل مقصر ولم توف من حقوق الله مثقال ذرة عليك ساهي كيف وذا منه إليك واعتقد من بعد ذا لست بخير من أحد لأنه لا تدري ما الخاتمة نسأل حسنها بأب فاطمة تنظم إن شاء الله to a shekuna abdullahi rahimahullahu ta'ala ya buɗe littafinsa da cewa bayan bismillah bismillahir rahmanir rahim muna farawa da masu neman taimako ga Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahman mai cikakkiyar rahama ar-rahim mai cikakken jinƙai alhamdulillahi a dukkanin cikakkiyar godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala allazi an'ama alaina wanda ya yi muna ni'ima bi ni'imatul imani tare da ni'imar imani wal islami da musulunci wahadana ya shiryar da mu bi sayyidina a dalilin shugabanmu wa maulana masoyinmu muhammadin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillahi mafi alkhairin halittun allah sallallahu alaihi wasallam tsira da aminci su tabbata a gare shi amma ba'adu bayan haka ma'ana bayan abin da ya gabata na basmala da hamdala faya ƙulul faƙiru ilallahi bawa mabuƙaci yana faɗa zuwa ga Allah wane ne alfaƙiru shi ne ya ce abdullahi bin fodway rahimahullahu ta'ala wannan galibi su masu kofa littafi suke rubuta wannan sau da haka baya cikin maganar da shi a sheikh abdullahi ya yi suna yin wannan ne saboda kada ɗai a buɗe littafi da maganar marubuci to shi ne sai a samu gabatarwa basmala da hamdala da kuma wani kirari na yabo ga shi mai littafin To sai a Shehu Abdullahi ya ce, Alhamdulillahi, dukkanin godiya ta tabbata ga Allah. Muka ce cikin bayanan da suka gabata al'in nan jinsiya ce. Ma'ana aljinsiya an kawo ta ne listigiraƙil jins, saboda ta shigar da dukkanin anwa'u na shi godiya. Ma'ana dukkanin wani nau'i na godiya wanda yake cikakke, to lillahi. ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. A nan mun ga cewa Shehu Abdullahi ya fara da jimla ismiya, bai fara da jimla fi'iliya ba, bai ce na Hamadullah ba, sai ce alhamdulillahi, me yasa? Saboda jimla ismiya kamar yadda aka sani can cikin balaga, ta fi bayani akan asubutu wal istimrar. Asubutu wal istimrar. دل على الثبوت واستمرار سمو و سمو و سمو وللتجديد فعل جاري a can cikin almiftahu yake cewa a jimla ismiya ko kuma suna karan kansa to yana nuni alassimrari wasu subut hukunci ko abin da aka tabbatar abin nan ya tabbata sannan ya ci gaba da faruwa idan ka ce misali zaidun ƙa'imu wannan jimla ce ismiya to ya fi zama sabitun abin da yake tabbatacce sama da ka ce ƙama zaidun to wannan shi ne to shi yasa shehu abdullahi ya ce alhamdulillahi idan an ce alhamdu lafazin alhamdu shi ne assana'u bil jami a yi yabo da abu mai kyau shi ake kira da alhamdu alhamdu to lillahi lafzul jalala mun ga an samai harfu jarran shi ne li wannan lamun ɗin ita kuma lamun ce listihqaq ma'ana dukkanin godiya to sun cancanta ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka, duk sanda aka samu aljaruwal majrur to labudda an ya kuna lahu muta'alliqun to kaga dole sai an samu abin da yake ta'alluki da shi. To saboda haka, shi yasa suke kaddara lillahi sai kai sun ce sabitun, bai ma'ana alhamdulillahi sabitun lillahi. alhamdu sabitun lillahi dukkanin godiya ta tabbata mai tabbatuwa ce ga Allah subhanahu wa ta'ala alƙadimi marashi farko wanda ba ya da farko ba za a ce ga farkonsa ba shine Allah subhanahu wa ta'ala lafazin alƙadim lafazi ne wasu na surutu da Allah ba ku ji halan lafazin alƙadim suna ne wanda ake amfani da shi wajen ba da labari. Kamar yadda muka gabatar, cewa babin ba da labari to yana da faɗi yana da yalwa sama ga babin sunaye ko babin sifofi. Wa babu lasma'i sifatu ausa'u, wa babu lakhbari alazi arfa'u, kamar yadda ci al'etiyobi yake faɗa cikin alfiyatu tauhidi. babin sunaye to yana da faɗi yana da yalwa sunayen Allah subhanahu wa ta'ala amma babin sifofin Allah shi kuma ya fi shi faɗi shi kuma sifofi babin ba da labari al'ikhbari shi kuma ya fi shi yalwa abin da ake nufi a nan shi ne da sunayen Allah da sifofin Allah dukkaninsu tauƙifiya ne ba za ka ce Allah yana da suna kaza ba ko yana da sifa kaza sai da nassi sai in kana da nassi to shi suna dole sai an same shi daga alkur'ani ko ta hanyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka ba za a tsago sunan Allah daga ayyukansa ko sifarsa ba wannan malamai ba su da wannan ba har muka ba da misali yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra to fi'ilin yuridu Allah yana nufin sauki gare ku to ba za ka cago sunan almuridu daga cikin yuridu ka ce ai daga cikin sunayen Allah akwai almuridu ba wannan ba daidai ba ne yana cikin ilhadi yana cikin ilhadi amma su sifofi dukkanin sunan da ya tabbata to za ka iya ciro sifa ƙarƙashinsa sunan algafuru za ka iya ciro sifan mi almagafira suna arrahimu za ka iya ciro arrahama to wannan kaga babin sifofi ya fi yalwa sama ga babin al'asma to shi kuma babin al'ikhbaru shi kuma ausa'u wa arfa'u za ka iya cewa al'allahu ƙadimun ko azaliyun ko ƙa'imun bi nafsihi kana nufin ba da labari Allah ba ya da farko Allah tsaye yake da zatinsa wadatacce ne ta fuskar ba da labari to shine Shehu Abdullahi ya yi anan idan an koma majmu'ul fatawa ne Shehu Islam mujalladi na sidda yayi dogon bayani akan haka haka almajirinsa Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yana da littafi Bada'i'ul Fawaid littafi ne mai mahimmanci kwarai da gaske to a mujalladinsa na ɗaya shi ma ya yi wannan bayani saboda haka hashi shekul islam yake cewa ba shi halatta mutum ya sama Allah suna karan kansa ba tare da nassi ba ko kuma ya sifanta Allah da wata siffa ba tare da nassi ba amma za ka iya ba da labari da wasu sifofi muddin dai waɗannan sifofin ko waɗannan sunaye ba sa ɗauke da wata mummunan ma'ana in dai ba sa ɗauke da wata mummunan ma'ana to ta fuskar ba da labari to babu kome to shine malaye a nan don karka je ka ce daga sunayen Allah akwai alƙadimu nassi bai tabbata a cikin alƙur'ani ko sunayen ko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama cewa daga cikin sunayen Allah akwai alƙadimu ba amma babin ba da labari za ka iya cewa Allahu, Allahu alƙadimu. Yawwa, sauraka kenan ba za a ce sunan wane menene alƙadim ba ko? Alfaɗiri, mahalici, can fatiru samawati ko? Alfaɗir wanda yake mahalici shi ne wanda yake ƙago abu min gairi misalin sabik. ba tare da wani misali wanda ya gabata ba. To shi ake kira alfatir. Sai ce kullal baraya dukkanin halittu, mana shi ne mahalicin dukkanin halittu. Albaraya jam'i ne na bariya. Sai ce alimil khawatiri kuma shi ne masanin menene abin da ke cikin zukata ko? To saboda haka a wannan baiti za mu fahimci cewa a tambaya sai wani darasi. Na'am. To. To ai kana da shi a waya. Wannan sabon layi. Saboda haka ya ce alkhawatiri ko jam'u khatir. Jam'u khatsi shine abin da yake ɗarso maka a cikin me a cikin zuciya to Allah subhanahu wata'ala ya san da shi eh ya alamu sirra wa akhfa saboda haka Allah ya san abin da yake sirri haka kuma ya san abin da ma yafi sirri boyuwa a wani tafsiri na malamai a to wannan kamar yadda muka faɗa Shehu Abdullahi ya yi amfani da wazani mafi sauƙi cikin auzanu na waƙi. Ko? Muka ce auzanu ɗin guda goma sha shida ne. To sai amfani da ɗaya daga cikinsu shi ne Baharun Rajas. Musaf ilun, Musaf ilun, Musaf ilun, Musaf ilun, Musaf ilun, Musaf ilun. Sau da haka baitin yana da yana da sauƙi ƙwarai da gaske? To shi ne a Shehu Abdullahi ya amfani da shi. fatihi ilmihi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda yake buɗe iliminsa li'auliya ihi ga malamansa masoyansa su ne masu tsoron Allah. To daga wannan za mu fahimci cewa ashe duk wanda kaga Allah ya ba ilimi to Allah yana son sa. Ilimi na shari'a ake magana. Wannan shine asali. in dai ilimi na shari'a ne na haƙiƙa to Allah yana bayar da shi ne ga masoyansa saboda al'ilmu nurun ilimi haske ne na Allah wa nurun lahi layi huda li'as haske shi kuma na Allah ba a bashe shi ga wanda yake mai sabon Allah duk da kaga mutum ya tara karatu ya tara ilimi to inda tsoron Allahnsa zai karu sai kaga ilimin ya karu duk da ka ga mutum kuma gashi malami amma kuma ba mai tsoron Allah ba to da yana da tsoron Allah da ilimin ya ninninka Allah ya ninninka masa wannan ilimin to saboda haka wattaqullaha wa yuallimukumullah can yana cewa innama yakhsha Allah min ibadihi al'ulama to wannan shine awrathahum Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su gadon bihi da shi ilimin nan mai nasfiya'ihi daga zaɓaɓɓunsa. Jam'u safi shi ne masoyi zaɓaɓɓe yana nufin annabawansa. Saboda haka, malamai su suka gadi annabawa ta fuskar ilimi da da'awa da yaɗa addini. su kuma annabawa da manzanni Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su kyautar ilimi da shari'a. To da suka bar duniya sai malamai sai suka gadi wannan ilimin daga gare su. Can hadisi da cewa al'ulama'u warasatul anbiya malamai magada annabawa ne. Salatuhu, salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbata alan nabiyyi akan annabi sallallahu alaihi wasallama alhadi wanda yake mai shiryarwa mai shiryar da talikai annabi sallallahu alaihi wasallama mai shiryarwa ne shiryarwa ta dalala ta irshadi amma shiryarwa ta taufiki a ɗora ka kai aiki da abu dole baka da zaɓi to wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala khairil anami shi ne mafi alkhairin halittu annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne afdalul khalqi gaba ɗaya kusan duk malamai sun yi ijima'i akan haka duk da shi azzama khashari shi ya saba ya ce mala'ika jibril ya fi falala to amma dai malamai sun maida mai martani cewa ya keta ijima'i eh duk halittu to annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi su daraja ya fi su domin duk halittun Allah ba waɗanda Allah ya fi da su suka fi kowa falala kamar manzanni da annabawa to amma afin rusuli man bilhashimi yushabbahu manzannin ma in an zo ba wani manzo da za a kwatanta shi da annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi saboda haka ƙaunin wahid annabi sallallahu alaihi wasallama shine mafi alkhairin halittu sayyidu zuhadi kuma shine shugaba na masu zuhudu masu takatsantsan da duniya masu takatsantsan da haram jam'u zahidin to daga ambaton alkhawatiru ko da kuma asfiya'ihi can ƙarshen baiti na biyu da baitin az-zuhadi wayannan kalmomi guda uku to malam yayi abin da ake kira bara'atul istihlali ko husnul mabda'i wannan usulubi ne na zanci shine abin da ake nufi da shi an yadhkura al-mutakallim fi fatihati kalamihi ko fi fatihati kitabihi ما يدل على مقصوده ما يدل على مقصوده wannan shi ake nufi da bara'atul istihlal marubuci ko mai magana a farkon zancensa ya faɗi abin da yake nuni akan manufarsa min gairi tasirihin amma ba tare da ya bayyana ba ba tare da ya faɗi cewa Uh, cikin farkon magana ba za mu yi magana kan kaza a'a bi isharatin latifa tare da ishara mai eh, wato mai zurfi mai taushi wanda sai ka tsaya ka yi tunani yanzu kaga sai ka tsaya ka yi tunani ne za ka fahimci cewa ashe abin da za a yi magana yana da alaƙa da gyaran zuciya shine tauhidi ko imani to wannan ana kiransa da bara'atu listihlani ƙalla ma ka samu wani littafi na Malam Abdullahi baka ga ya zo da wannan ba. Wannan yana da yawa. Kabacin yana cewa alhamdulillahi lazi layansa zakara man sha'a wa man sha'ansa. Alhamdulillahi lazi ta'arrafa ila ibadihi bima tasarrafa can alhisunun rasid. To haka littattafansa da dama irin su alhamdulillahi lazi abaha bai Allah na can a manzumarsa ta abin nan kasuwanci to mahallin shahidai waɗanga kalmomi sun nuna mana bara'atul istihlal na malam to sai malam ya ce wal ali da mabiyansa al'ummarsa wasahabi da sahabbansa ko kuma wal ali da iyalin gidansa wasahabi da sahabbai ma'as salami tare da aminci ashe kaga sunna ce in za ka yi salati to ka hada da sallama ka ce sallallahu alaihi wa sallama tunda haka Allah ya haɗa su sallu alaihi wa sallim eh to daga wannan malamai suka ce maka ruhi ne ka yi salati kawai ba tare da taslimi ba wasu malamai sun karhanta haka to shi yasa malam sai ya haɗe mana su can farko ya ce salatuhu alan nabiyyi hadi sannan gaba ya ce wal ali wa sahbi ma'assalami wa man talahumu saboda wazani aka ce wa man talahum wa man talahum saboda haka wannan mimin din kuskure ce a wannan sukunin da aka yi saman mimin kuskure ne wa man talahumu da waɗanda suka biyo bayansu amma alal islami bisa ga musulunci da wannan ya fitar da wanda duk baya kan mi musulunci saboda haka shi salati da wannan addu'a bata shafe shi ba to sai shekuna abdullahi ya ce wa ba'adu bayan duk abin da ya gabata wannan wa ba'adu usulubi ne wanda malamai ke kiransa da alintiƙalu min usulubin ila usulubin akhar duk sanda ka gawa ba'adu ko amma ba'adu to an gama wani usulubi wani tsari wani salon zance yanzu za a shiga sabo to shi yasa duk sanda ka ga ba'adu aiwa ba'adu ko an ba ba'adu to in ka duba bayanta akwai wani abu da ya gabata shi yasa ake fassarawa da baya bayan abin da ya gabata sai a dunkule sannan in ka dibo kuma baya gare ta kuma za ka ga abin da za a faɗa kuma ya saba ma wancan usulubi to wannan shi ake kira da a usulubul intiqali ko ko al intiqalu min usulubin ila usulubin akhar to wannan kenan saboda haka ƙa'ida ta larabci duk sanda ka gawa ba'adu ko amma ba'adu mun faɗa wancan darasi to wajibi ne abin da zai biyowa bayan ta kai tsaye ya zama fa'u wannan shine fasaha kuma shine ƙa'ida duk wanda ka ga ya akasin haka to ko dai ta yiwu bai sani ba ko ya manta amma dai ya saba ma ƙa'ida duk sanda ka ce amma ba'adu shi yasa cikin a hutubatul hajja tamu mun ce amma ba'adu sai muka ce mi fa inna asdaqal hadisi kaga haka annabi haka yake a khutbatul haja eh fa inna ahsanal hadith dole sai an samu dole sai an samu fa'u amma dai ka zo ka ce amma ba'du assalamu alaikum to wannan ba fasaha bane in ma mutun yayi ko rashin sani zai iya bai karanta ba ko kuma ya zan ya manta yana iya malami ne ya karanta ko kuma ya zan kuskure amma dai ba ƙa'ida ba ne in ka ce amma ba'adu to ka ce fassalamu alaikum amma amma ba'adu kawai ka ce assalamu alaikum to haza laisa bi fasahatin ba fasaha ba ne ana fahimtar wannan me yasa saboda ita amma ba'adu ɗin nan asalinta amma amma asalinta a'a ita wawun ɗin nan asalinta amma ita wa ɗin nan da kake gani shi yasa za ga yadda ya zo a hadisi amma ba'adu cikin khutbatul haja ta manzo sallallahu alaihi sallama babu wa ba'adu abin da ya tabbata kamar yadda malamai suke faɗa amma ba'adu to amma su malamai su tari in za su yi tasu khutba sai su zo su ce khutbatul haja sai su ce wa ba'adu to shi yasa in khutbatul haja zaka yi ta annabi in ita ka jero to ka tabbatar da ka ce amma ba'adu kakka ce wa ba'adu idan innal hamdulillahi kai ko alhamdulillah to in ka kai can inda ake cewa amma ba'adu kakka ce wa ba'adu don haka aka ji su daga manzon Allah su kuma alfazu in an jiyo su to haka ake faɗansu yadda aka ji su ba a canza su amma in larabcinka ne kai ka tsara maganka kutubatul haja ko wani malami naka ka haddace tashi wannan babu laihi in larabcin sahihi ne eh idan amintaccen larabci ne to saboda haka kenan duk sanda ka ga wa ba'adu to to waɗin nan asalinta amma ita kuma amma asalinta mahama mahama to shi yasa da aka shafe mahama sai aka kawo amma da aka shafe amma sai aka kawo wa to ita kuma a- mahama tana daga cikin adawatu sharti ma'anar zancen mahama ya kummin shay'in fal'amur kaza mahama ya kummin shay'in fal'amur kaza kaza kaza kaza kaza kaza to shi yasa can wani sai ya tara wannan matsala gaba ɗaya sai ya waƙe su a baiti yake cewa wa ma wawul laha sharɗin yalihi jawabin qartu- qarnuhu bil fa'i hatma hiya al wawu allati qurinat bi ba'du wa amma asluha wal aslu mahama yace wai wace wawun ce sharadi ke biyar ta baya wace wawun ce sannan jawabun kuma jawabinta jawabin sharadin qarnuhu bil fa'i hatma wajibi da tilas a gwama ya shi da fa'un. Kenan tun da an ce wajibi ne wajibin sina'i, in kai kayi laifi a wurin malaman larabci. Sai ba ka amsa ya ce hiyal wawun lati ƙurinat bi ba'adu, ita ce wawun ɗin da kake gana ana sawa bayan wa ba'adu. Sai ya ce wa amma asluha, asalin wawun ɗin nan amma. ita kuma amma asalinta bahama to wannan shi ya zamo tilas duk sanda ka ce wa ba'adu ko amma ba'adu to a ji fa shine usulubi na qur'ani shine usulubi na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam har aya ma ambata ko wa qalu mahama ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama na hannu laka bi mu'mini kaga mahallin shahid wa qalu mahama ta'atina sai aka shafi harfu illa ya'un saboda mahama tana yin jazama ga fi'ilai guda biyu na mudari'ai to shi yasa aka ce ta'atina to yana buƙatar sharadi sai aka ce mi fama na hannu kaga ba a ce wa ma na hannu ba ba a ce wa ma na hannu ba To saboda haka sai a kiyaye wannan ƙa'ida ce muhimma jiddan, da yawa wasu suna tasahuli game da ita. To saboda haka sai a yi ƙoƙari a a kula da wannan. To sannan ita ba'adu mun gama da wawu, wannan duk bayani yana da alaƙa da wawun. Ita kuma ba'adu asalin zarafi ne, to shi kuma zarafi dama mansubi ne, fil asli. To, amma in an yi idafata don da'iman idafa ake yi mata, ana raba ta, eh? ba da salati zuhuri, ba da kaza, ba da sa'ati kaza ba, sai a ji- a raba ta ga wani abu, sai ta zama mudafin sai a raba ta zuwa ga mudafin ilaihi. To, amma idan aka cire idafa ɗin, sai aka yi niyyar ma'anarta, to sai a gida ta akan dhamma. Shi yasa ake cewa wa ba'adu. ai wa ba'adal basmalati ko wa ba'adal hamdalati wassalati wassalami shi ne takadiri amma tun da an shafe su to shi yasa sai a ce ba'adu shi yasa can lillahi al'amru min qablu wa min ba'adu to masani in ya zo sai shi kalle min qablu din nan mina na an ka faɗa eh ai cewa an kai gulibatin rum ko sai ya ce mi fi adanal ardi malam kaga ka mana rudani da Allah fi adanal ardi ko sai ya ce mi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna to wannan shine aka dunkule sai aka ce lillahi al-amru min qablu wa min ba'du ay lillahi al-amru min qabli al-ghalabi wa min ba'dil galabi don kaka zo ɗaya ka ce min qablu wa min ba'du da gabani da baya to gabanin mi bayan mi to wannan shine to shi yasa a shekhu abdullahi da yake shi masani larabci ne shi yasa ya ce maka fa'alam fa'alam kaga sai kawo fa'un bai ce wa'alam ba ko ko ilam ka sani annani ni arattu na yi nufin nazmal fawa'idi in waƙe wasu fa'idodi allati wajattu waɗanda na same su kaga sai kira abin fawa'id jam'u fa'ida shine abu mai mahimmanci wanda zai amfane ka sai ce na same su ne mansuratan a zube ba waƙe ba lil'alimis suyuti ga wani babban malami wanda ake kira as-suyuti shine abdurrahman as-suyuti jalaluddin as-suyuti ma'rufin aiko a ya rubuta littafi kamar yadda mun faɗa a wancan lokaci ya same suna da annuqaya to shi wannan littafi na annuqaya al-imam as-suyuti yayi maganganu da dama ciki yayi magana kan tauhidi yayi magana kan abin da ya shafi ulumul lugha tun daga al'irab annahu kenan asarf albalaga da makamantansu sannan ya yi magana a kan abin da ya shafi kuma mutsalahul hadis usulul fiqh to can ƙarshe sai ya kawo shu'abul iman hadisi yana cewa kamar yadda za mu karanta nan gaba imani kusan reshe saba'in ne ko sittin da ‘yan kai’ to duk sai da ya kawo su gaba ɗaya amma azumi ba waƙe ba shine ma'anan mansuratan to su ne shehu abdullahi sai ya ɗauko su saba'in ɗin da wani abu sai ya waƙe su to shine abin da yake nufi anan saboda fa'idarsu don da yawa ana karanta hadisin amma kuma ba a san su ba to kuma sai kawo su can ƙarshen littafin shi annuƙaya to shi ne yake faɗa a nan, wa rabbuna mahalicinmu sayi otsi taisirahu, muna roƙonsa ya ba mu sauwaƙewarsa a cikin wannan aiki da za mu yi. Wannan littafi shi ne littafi na farko da Shehu Abdullahi ya rubuta, ko da ya rubuta shi yana da shekara ashirin da biyu. Shi an littafi na farko. wani littafi sai ce sammaitu nazumi minan almannani liman arada shu'ab iman sunan littafin kenan to ko da ya rubuta shekara ashirin da biyu kaga yana matashi ne sannan kuma baiwa ta Allah yawa littafin sharhi takaitacce sunansa ihsanul mannani fi sharhi minanil mannani to shi kuma sharhin shine littafi na ƙarshe da Sheikh Abdullahi ya rubuta shine littafi na ƙarshe daga kansa ba a sake ganin ya rubuta wani littafi ba to ashe kaga duk sanda zaka yi aiki akwai buƙatar ka roki Allah Allah ya sauke maka aiki shi yasa yace wa rabbuna sayu'ti taysirahu ubangijinmu da sannu zai ba mu sauki addu'a ce zai ba mu sauwaƙe wasa cikin wannan aiki sai ce sammaitu nazmi na ambaci nazmi ai manzumi manzumi hmm? yauwa saboda haka madadin ya kawo ismul maf'ul sai ya kawo masdari wannan ya halatta mun sha faɗa wa masdarun wa fa'ilun maf'ulu kullum makanu ghairihi maj'ulu ka mufradin wal jam'i wal musanna والماضي والأتى لفيد عنا هكا يبقى cikin مفتاح tafsir. saboda haka da masdari da ismul fa'il da ismul maf'ul kowane na tsayawa mahallin wani kowane inda ya kamata ka kawo masdari kana iya kawo ismul fa'il ko ismul maf'ul inda ya kamata ka kawo ismul fa'il kana iya kawo ismul maf'ul ko kuma masdari haka shi ma ismul maf'ul shi yasa can Allah ta'ala ya ce hudan lil muttaqina eh madadin hadin lil muttaqina wa inni la azunnuka ya Musa mashura ai sahira kaga mahallin ismul fa'il sai kawo ismul maf'ul eh to wannan ya halatta a larabci babu komai to madadin ya ce sammaitu manzumi to waƙa ba za ta yi masa biyayya ba tunda ba za shi ya dace ya kawo tunda ba za ta yi mai biyayya ba to sai ya ga mazdarin manzumi zai yi biyayya ga waƙa sai ya ɗauko shi can ma ɗan malik a alfiya yana cewa wa na'atu bi masdarin kasira faltazamul ifrada wa tazkira wannan yana ma da yawa eh ai na'ati da masdari kuma haka ake kawo shi ya wakilci jam'i ya wakilci tasniya haka ake kawo shi to sai ce minanal mannani minana jam'u minnatin eh? baiwawwakin almannani in an ce minanu shine baiwawwaki ko ni'imomi na almannani mai bayar da kyauta mai bayar da baiwa shine almu'ti ibtida'an wanda zai baka kyauta ibtida'an ba tare da wani sabab ba ba tare da wani abu da kai ba to shi ake kira almannan waya daga cikin sunayen Allah da ya zo a hadisai to sai ce liman waɗannan baiwawakin na Allah subhanahu wa ta'ala mai ba da baiwa sun tabbata ne liman ga wanda arada shu'abal iman ga wanda ya nufin rasan imani shu'abu jam'i ne na shu'uba shu'uba shine reshe mun san reshe itaciya ko to sai a yi jam'insa sai a ce shu'abu sai a shafe ta'un madadin shu'ubatu eh yawa kamar bakaratu sai ka ce bakaru eh namiratun sai ka ce namiru to ta'un kawai za ka shafi hirratun sai ka ce hirru shina nan da yawa a larabci to saboda haka ga wanda ya yi nufin sanin rasan imani faƙultu sai ni faɗa a'izan ina mai neman tsari bizil jalali da ma'abuci girma faƙultu na faɗa alhalin kaina a'izan ɗinnan khabaru kana ce muƙaddar ai faƙultu hala kauni a'izan na faɗi wannan magana halin kaina ina mai neman tsari gawa bizil jalali da ma'abuci girma shine Allah subhanahu wata'ala minar riya'i Allah ya kare ni daga riya in yi abu kawai don mutane su gani saboda riya tana ɓata aiki komi kyan aiki in dai riya ta shige shi to za ta lalata shi to shi yasa duk abin da za ka yi ka yi don Allah sannan ka roƙi Allah ya kare ka daga riya. Don aiki ko shekara nawa ya yi, in riya ta shige shi to lalata shi take, shi yasa malan yan nemi tsarin Allah daga riya. Domin in riya ta shiga to aikin ba za a samu lada a cikinsa ba. Sai ce, au minar dalali, ko kuma, au ko, au minar dalali da kuma ɓata, au ɗin nan ma'anar tawa, ba ta takayyiri ba ce. ai wa min dalali haka kuma Allah ka kare ni daga bata in kawo abin da yake ni ina tsammanin ilimi ne ashe jahilci ne ko in kawo abin da ina tsammanin daidai ne ashe kuskure ne ko in kawo abin da ina tunanin shirya ne ashe bata ne Allah ka kare ni daga wannan to kaga malamai na Allah duk sanda za su yi abu ba cika baki za su yi ba eh addu'a za su yi na farko Allah ya amsa, Allah ya sa albarka, kuma Allah ya kare daga riya, kuma Allah ya kare daga ɓata. To sai Mala ya ce muƙaddimatun, za mu ɗaya bayani ko kan muƙaddima sai mu taƙaita don ban son mu tsawaita. Muƙaddimatun, akan ce muƙaddimatun, akan ce muƙadda matun ko? Duka ana faɗa kamar yadda muka sha faɗa. Gabatarwa. ko a bar gabatarwa in ka ce muƙaddimatun gabatarwa kenan eh wadda za ta gabaci littafi tunda ita ake kawa kenan duk abin da ya gabata ba muƙaddima ba ne yanzu za a shiga muƙaddima abin da ya gabata tamhidi ne shimfiɗa ne in kuma ka ce muƙaddamatun abin gabatarwa wadda za a gabatar kanin abin da zai biyowa baya to kana da dama ko ka ce muƙaddimatun akan wazanin ismul fa'il ko ka ce muƙaddamatun akan wazanin ismul maf'ul wa in fatahta ma kana munkasira sara lisma maf'ulin kalismi muntazim muntazam to kana da wannan zaɓi sannan al'irabi kana cewa muƙaddimatun kana iya cewa kuma muƙaddimatan kana iya cewa kuma muƙaddimatin duk wanda ka karanta ya yi wannan aujihu guda uku in ka ce muƙaddimatun ana ƙaddara ta kan cewa ita labari ce mubtada ɗinta muƙaddar ne ai hazihi muƙaddimatun ko hazihi muƙaddamatun in kuma ka ce muƙaddamatun eh to sai ka ƙaddara fi'ili a nan ta koma maf'ulun bi amil ɗinta shine fi'ili muƙaddar ne ko mana ikra muƙaddimatan ka karanta wannan muƙaddima ko haka muƙaddimatan an shi wannan muƙaddima in kuma ka ce muƙaddimatin sai ka ƙaddara harfi jarrin fi muƙaddimatin ikra fi muƙaddimatin to shi yasa muƙaddimatun muƙaddimatan muƙaddimatin duk wannan aujihu ya halatta ko muƙaddamatun ko muƙaddimatun sannan ana cewa muƙaddimatun kuma ana cewa maƙadumatun Eh, hazihi makadumatun asalinta da laraba in za su je yaƙi in za a yi yaƙi to akan kasa rundunoni mayaƙa gida biyar kashin farko sai a aje su dama ana kiransu maimana kashi na biyu sai a aje su hagu ana kiransu maisara kashi na baya ana kiran shi saƙatul jaishi shi kuma sai aje shi baya kashi na hudu sai aje shi tsakiya ana kiransa da kalbul jaish zuciyar yaki zuciyar rundunonin yaki kashi na biyar sai a kai shi gaba to shi ake kira muqaddimatul jaish muqaddamatul jaish maqadumatul jaish to daga nan ne su su azzarata saboda haka su aggaba duk wani bala'i to ta eh su za a fara ajewa gaba kaga su waɗanda abbaya suna can baya waɗanda dama to haka ake wannan salo ne na yaƙi kuma har ya zan musulunci da ya zo hasu shehu usman dan fodiyo su yi ta amfani da wannan salon za a ga dai ta ko'ina an ka zo mutane suna da hanyar da za su bi su ba da mi kariya 'yan abokan gaba sun zo ta baya to dama akwai saƙatul jaishi in sun zo ta dama akwai maimanatul jaishi in sun zo ta hagu akwai maisaratul jaishi in sun zo in sun faɗo ma ta sama akwai kalbul jaishi in sun zo ta gaba akwai muqaddimatul jaishi to daga nan ne sai an ka dinga amfani da wannan kalma ana cewa muqaddimatun muqaddama daga nan ne ya kamata mu tsaya ko to kace ba data minti nawa muka yi a to ai it's okay takaita haka nan wani sati in mun zo insha Allahu ta'ala kai tsaye tunda yanzu mun riga mun yi tarifin muqaddima to kai tsaye sai mu tashi babin farko ko tajriduna limallahu tasarrufu ma'a ihtiqari ghairihi tasawwufu idan in wani ya rubuta tambaya to sai mu ansa in kuma ba babu to alhamdulillah sai cikinku wanda da tambaya sai a kammala da ita. Babu tambaya? Eh. Bizil jalali. Kamayya. A bai yiwa, to me amfanin ba'un? Eh? ai zuci min afa min afa'alis min min asma'is sitta ko ba haka ba turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya'i gaba in kana gani shi ka sa abin da ɗaya gani rubuce shi yaka aiki da shi ba ƙa'ida yake biya ba da mu go babu ranmu ƙa'ida muke biya eh saboda haka bezal jalali eh in ka ce bezal jalali wannan ya nuna a baka sa aikin ka ba akwai bukata akwai ka makarantar yaƙi da jahilci ta koyon nahawu eh to sai wata tambaya ka ai surutu saboda mutane na saurari surutun ku yana shiga sai wani mai tambaya hmm? babu ko to Allah ya sa abinda muka faɗa ya zamo sanadiyyar shigan mu aljanna wa Allah ya gafarta mana muna godiya kwarai da gaske zuwa ga shi shugaban wannan ah, gida ko wannan shafi a sheikh musa asadu sunna da ya ba mu wannan dama na gabatar da karatu a cikin wannan feji Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi Allah ya rufa masa asiri Allah ya tsare masa imaninsa Allah shi masa jagora da sauran musulmi gaba ɗaya matsalolin da ke damun mu Allah ka yayi muna Ah, musibu da suka addabe mu daban-daban ta ko ina fitina ga tanan Allah ya kawo muna ƙarshen wannan fitintinin Allah ya gafarta ma iyayenmu ya gafarta ma malamanmu ya gafarta ma yan uwanmu ya gafarta ma yan uwa musulmi gaba daya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh